إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna da jama'a wanda ke ungwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 27 ga wata na sha'aban hijira shekara 443 wanda ya dace da 30 ga watan 3 insha Allah za mu ci gaba da karatun littafin mota ta imam malik rahimahullah yau za mu yi darasi na 96 insha Allah darasi na da shidda. ganin muna cikin babi da yake bayani kan magana ta ginin ka'aba wanda cewa ƙarshen hadisinmu dai na ina ga na abdullahi bin umar wanda yake bayanin cewa labarin da aisha ta kawo idan har ta ji wani magana daga manzana sallallahu alaihi wasallam kenan ya gano shi yasa ganin bayani da gabata na aisha radiyallahu anha na ginin ka'aba an rage wani abu wanda ya saura zamu ci bangaren arewa na kira suna hijir sama'il hijir sama'il ake mai suna dan kewaye da yake yau kuna ganin shi anan zagaye da wata alama daga wajen azururu wanda babu gini a cikin shi aisha ta bada labarin asalin wannan ganin rushewar ka'aba da ta yi a wancan zamani an nemi a gina ka'aba abinda aka tara na gina ka'aba bai isa ba a gina ta gaba daya da an yi magana halaka za a nema kowa ya ka halak halakin da aka tara ba ta iya isa gina ka'aba asalin fandashin ibrahim sunan asalin ginin ibrahim ya mata ba iya mata shi ne aka rage wani bangare yadda kudin da aka tara don su isa a gina sauran kenan wannan dan guntu asalin shi na ka'aba ne kuma kamar da bayani ya gabata a nan sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani in ba dan ba sabon shawa ba su jima ba rabarsu da shirka sababbin musulunta ne gudun ya mai da asalin ka'aba yadda ibrahim alaihi ya yi ta akan tushen ibrahim ya so kware ya yi haka ganin kada abin ya zamanto fitina ga ƙurishawa ganin wannan tsoron fitina gare su shi ya sa ya bar ka'aba a wannan sauran yadda ya isko ta bai taɓa ta ba wanda kina abdullahi bin zubin zubair bayanin da ya gabata sati da ya gabata abdullahi bin zubair ya samu shugabanci na ɓangaren wata al'umma ta musulmi makka tana ciki zuwa suwa da sauran ƙasashe ɓangaren za mu ce khurasan zuwa bangaren su iran za mu ce a yau duk bangare ne masu goyon bayan abdullahi bin zubair a zaman shi halifa zaman shi amirul mu'minin za mu ce to a wancan zamanin abdullahi bin zubair ganin iya da labari da ya samu daga babar shi aisha radiyallahu anha dan ganin tana cikin ilwal babar shi asma to wannan dalili da yasa manzana sallallahu alaihi wasallam bai taba ka'aba ba dalili na sababbin musulunta ne kuma da a wancan zamanin hatta da abin gidan to yanzu gana abdullahi bin zubair ya ce ka'aba ta samu rushewa kashi na biyu irin fitina da tawaka shekara ta saba'in da uku tsakanin su da yan magana sham an wa kware ka'aba rauni wanda ya nemi shawara yadda za a maida a gyara ka'aba wasu ba da shawara a bar ta yadda take daga cikin akwai abdullahi bin abbas ya mai shawara ka bar ta yadda take yadda ka tsoka ka bar shi ya ce to a ciki wannan abin ya lalace idan ɗakinmu ne ya lalace za mu bar shi haka ba gyara rashid ya ce zai istikhara bayan istikhara ta kwanaki uku ya ɗauki alkawalin kurin ka'aba za a rushe ta a mata sabon gini tuwan bayani ya gabata aka marasa wa zai fara hawa ya turo birgi daga baya dai bayan tattaunawa da kai da kawo aka samu ɗaya cikin wanda suke wurin ya samu da ƙarshen zuciya shi fara hawa ya turo birgi aka ga shuru ba abin da ya zo tukan kuma saura suka hau aka yi da rushe ka'aba aka gina ta asalin fandason kin ibrahim a sassakin tushen inda ibrahim ya gina ta aka mata gini gaba ɗaya kina aka rihe wancan ɓangaren wanda da aka farishi wannan shine aikin abdullahi bin zubairu yayi kuma daga baya bayan da abin da wakana Allah mai cikawa hajjar sun kashe shi kuma aka sake dai rushe wannan ka'aba aka wannan wuri da ya maida shi kamar da aka sake barin shi dai aka maida ta dai da muke ganin ta a yau ke wannan wurin da asali ne wanda muke ta hitar sama'il wanda yau ana ganin shi ɗan kewaye ne da cikin azururu asalin wurin ka'aba ce ga dalilin da yasa aka barta da bayani ya gabata a baya to shi yasa ce kenan manzala sama ya bar shahwa rukuni na bangaren arewa duka biyun dan ba sa kan asalin ginin ibrahim salam shine karshen karatunmu na sati da ya gabata yau za mu tashi cewa haddasani an malik an hisham bin urwa an abi an aisha ta ummul mu'minin qalat ma ubali asallaitu fil hijr am fil am fil bayt ai wannan ruwaya ta urwa hisham bin urwa bin zubair yace aisha take bada labar ulmu mu ne tace ma ubali ban ka aka ba kamata duk daya asallatu fil hijr aw am fil bayt in salla a cikin hijr kina wannan dan zagayen na bangaren zamu ce azuru bangaren arewa na ka'aba tace ba ruwa na duk daya ko in yi sallah a wannan zagaye ko in yi a cikin bait ma cikin asalin ɗakin ka'aba nan za su tafi yana menene da ka yi sallah a wannan wurin duk ɗaya da ka yi a cikin ɗakin ka'aba magana kenan kenan fadalar daraja ɗaya ce da cikin ka'aba da wannan ɗan zagayen da aka bari a yau aka bari wani lokaci a shiga wani lokaci su hana to duk ɗaya ke da cikin ka'aba magana kenan da asalin ka'aba ce ga dalilin da ya wuce baya mun kanta dalilin da ya sa aka bar wannan wurin aka kenan shi ma kaman ka'ab ce magana kenan wannan ruwaya ta Aisha radiyallahu anha sai yace wa haddathakum da ruwaya ta inganta ka wannan magana wa haddathani an Malik annahu sami'a an sami'a ibn Shihab yaqul سمعت بعض علمائنا يقولون يقول ما هجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب, أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله مالك يتشو يجي إمام الزهري شنو ابن شهاب الزهري إمام الزهري ناجي ابن شهاب iya cewa don shi ibn shahab tabi'i ne almajirin sahabbai ne imam malik shi tabi'i tabi'i ne ga sahabbai ba ma shi imam zuri malik shi imam zuri ya ga sahabbai shi ne ya ce na ji wasu cikin malamanmu shi tarihi ne so malamansu sahabai ne ya ce na ji wasu cikin malamanmu eh wasu wani iya cewa cikin malamanmu iya cewa ai ma hujjirar hijiru ba a tsare ba wannan ɗan kewayen suka yi mutai shi sarki nan aka bar shi a wannan aka dama mai alama daga kewayen jikin ka'aba ba a tsare shi ba domin ai ka gaba a barin haka nan ke dalilin mai wannan ɗan hijabi ɗan kariya ɗan katanga da ake mai a kare shi me yasa aka ce ba a tsare wannan wuri ba fatsafin nasu min wara'i mutane suka ga tawafi daga bayan wannan kewayen me ya ka haka nan illa iradata an yastauiban an yastauiban nasu tawaf kulbat kulli domin in aka bar shi ba a tsare shi ba mutane suka tawafi a cikin jikin Ka'aba kenan sun bar wani farti wani bangaren ka'aba kenan dalilin da ya sa kuka ana mai alama don aka bai ba tsare shi ba mutane suka tsawa fi wani bangaren kenan ba a kewaye ɗakin gaba ɗaya ba don manuhar a kewaye ɗakin gaba ɗaya shi yasa kuka ana mai alama aka sami hijabi yadda baka shigowa kai tsaye cikin shi kenan can dama haka aka bar abun an san sauran ka'aba ne ba gina gaba ɗaya ba an ba bashi haka kuna haka ba hili kurin da aka bashi a hili ba tsare ba mutane suka tsawa fi ta cikin shi shi kuma kamar cikin ka'aba ne kenan ka rage wani bangaren ka'aba shi ne abin da imam zuri ke cewa dalilin tsare da aka tsare hijir sama aka mai alama ta ganuwa ba mai gini ba amma na kare shi kin dalilin kare shi ga manuwar iradat an yastawiba nasu tawaf dan mutane su cika tawafi bil bait kulli ake a kira ka'aba gaba daya shi yasa kenan duk da ba gina shi ba amma tawafi dole kai ta bayan shi dan ba in ba ina ba tsare ba zai shiga cikin wani dan gaggawa mutum zai zai yanka ma gitta dan gaggawa sai wannan shine kenan dalilin wannan ruwa ta Imam Zuhri tana bada kenan ga dalilin kuma da ma abin a hili abin da ya gabata baya yanzu sai ar-ramal fi tawaf sassaka gudu gudu a cikin tawafi ya ya samu asali me hujja kan shi شيني دامج عن إمام مالك زي كده حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا abinda yake wannan ruwaya ta jabir bin abdullah ya ce ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ramala min al-hajar al-aswad hantan taha ila thalathati atwaf yace naga ke da irin shedin yace naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ramal yayi sassaka an batin fule dan gurgura ka dan daga dan gurgura ake ne ba shaka da gudu ba dan gudu gudu haka saka sai ta sassaka Hausa naga manzon sallallahu alaihi yana sassaka min al-hajar al-aswad daga daidai hajar al-aswad wurin da ke mun shan nono ana kan sukurwa ta wurin da ke hajar al-aswad daga nan naga ya fara sassaka hantan taha ilai da ya fara sai da ya zagayo wurin tun daga inda ya fara sai da ya zagayo daidai hajar al-aswad kin shi ta taha ilai ya haka salasat atwaf yadda ya suku kenan a kewa bakwai jago kenan a bakwai uku gudu-gudu ya yi shi ne imam malik kan wannan magana ya ce wa zalika al'amar wannan al'amari na gudu-gudu kuma ta sassaka a cikin tsawafi bakwai ukun a yi gudu-gudu wannan al'amari malika ce allazi lam yazal alai ahlul ilmi bi baladina har yau haishi suke nan mutane malamai ma da ilimi ba su gushe ba kan yin hakan har a yanzu a garin mu mana Madina kuma da Madina haka suke kan wannan fatawa kan wannan aiki na tawafi ayi gudu-gudu su uku saura ayi tahiya ta yau da kullum wannan shine abin da ke wannan ruwaya kuma wannan ruwa ta inganta حتى إمام مسلم يا روج حديث سي وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف ويمشي أربعة أطواف كما nan ya gaya maka ga abinda ya tabbata manzana sallallahu alaihi wasallam yayi shi Jabir da idan shedin to zuku da ka maka aikin sahabbai bayan shi wannan fiqh Imam Malik ana ka irin abu za ka kawo hadisi murfi a ka mawqufi ko ma maqtu da ya banta maka eh ga abinda manzan Allah ya zama kuma su kenan fa inta sahabbai akan haka su ma suka aikata har bayan shi dan ture wata shuba ka kawo ai da ai ko an wasa ko bai kaza ya kama magana kuma sahabbai bayan aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abdullahi bin umar ga abin da yake yi a aikace kana yarmul yana sassaka kuma ce gudu-gudu min alhajar al'aswad idan alhajar al'aswad tun hajjar al'aswad yin fara har zuwa zagayen hajjar al'aswad yana haka talasita a tsawa kewaya uku wa yamshi arba'a ta tsawa kuma yana tahiya kewaya hudun tahiya yake ba gudu biyu wannan ruwaya ta ya inganta kan haka daga Abdullah bin Umar sai ya haddathani an Malik an Hisham bin Urwa anna abahu kana idza tafa bil bayt yas'a al ashwa al thalatha يقول اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت يخفض صوته بذلك أنا أبدا كبار اللاباري أرت بن زبير شي شان كبار اللاباري باباش كان شي عروة بن زبير أرت بن زبير قهالش kana idza tahfir bait in yi tawafi na Ka'aba idan yana tawafi shi ma yasa al-ashwaq salasa yana wannan yana gudu gudu shi ne sa'a kamata yar mulun ne yana gudu gudu a kewaya uku har ma hudu ga irin addu'a da yake yi iya ce Allahumma ya Allah la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai wa anta tu'i ba'da ma amatta Allah kai ne mai rayawa bayan ka kashe ba kai mai wani shi ya ce yana wannan kalma ya hafi da sautahu bi zalim yana bai daga murya daga da mutane wannan addu'a iyayen ta ƙasa ƙasa Allahumma la ilaha illa anta wa anta tuhyi ba'da ma amat kuma sai kusan shi sun ji iya wannan addu'a ɗan wannan mas'alar da ya kawo kawai ɗauka addu'a ce dole ta ƙa'ida ta tsawafi mai bayani ina ga cikin abin da ake haji shi a tsawafi kamar da ga wasu nuri ana karanta mana suka haji ko zai shigo ta ba kan shi wahala kurin maimakon ya koyi aikin haji kurin addu'o'i na ɗaukar harami addu'a kaza tsawafin farko addu'a shi daban tsawafi na biyu daban na uku daban har bakwai su ta ba mutane wahala abin da bai shi da asali mutum maimakon ya koyi aikin haji hawa ma yake kiyaye addu'o'i wanda ba su da tushe asali addu'a masharu'a ce an shar'anta addu'a a cikin halin tawafi addu'a da lafazinta ya zo a cikin tawafi addu'a guda ce wadda anasallar salama in iya tawafi in ya zagayo in ya zo wajen rukunin yamani kenan sukurwa hudu ta ka'aba sukurwa wadda ga ita ya rushe nono ta ƙarshe daga ita aka yi kwana za a wajen inda aka fara daga nan yake fara rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar iyayi hayya kai daidai inda ya fara nan ne kada ya samu lafazin addu'a wanda manzon sallallahu alaihi yana yin ta a wannan wuri amma sauran kewayenka a na ɗaya na biyu uku ko hudu biyar shidda bakwai addu'ar da ka so za ka yi ba ƙayyade ba sai addu'a kaza ko ka yi addu'a ka wa annabi salati ka yi tafihi ka yi addu'in karɓon Allah duk abin da ka so kana da dama ka yi amma idan ka yi kwana ta rukunin yamani da shaho wannan sai ka fara rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار karkai haka je inda ka fara amma sauran za ka yi abin da ka iya kuma wannan tarafin atina dukkan kewaye in yi kwana haka yake haka nan wannan addu'ar ta da urwa iya zama yadda da ke kamar da maka yadda don ka ɗauka nan addu'a ce ta tawafi magana kenan a addu'a masharu'a ce ba ƙayyade ba shi ga abin da yake kamar da za da baka yi Allah na abu daban ba kisa wajen Allah addu'a ce cikin addu'a ba hana ba ta sabiri ta kabiri ta hamidi ko mi kowa ban mufto kowa abu dai amma wani kan kayyade maka ga addu'a ta farko ga ta biyu ga ta uku ga ta hudu lafashi kaza babu wannan ba shi ba abinda ka iya kowa abu dai kuma cikin sauki eh ba wani matsala ka abu ko ka ba annabi salati mai gurin ko ka tattata sabihi ko bukatun ka ka bukatun ka shi da mun samu lafazin da wannan tabi yayi urtulun zubair sai wani ruwa ta inganta zuwa gare hadisi makatsu kita don shi tabi'i ruwa kuma hadisin ya inganta zuwa gare shi wa an shi wa an malik ta haddasa ni malik an shan bin urwa an abi annahu ra'a abdullahi bin zubair ahrama bi umratin min at-tan'im qal thumma ra'aytu yas'a hawla al-bayt al-shatta thalatha yace yaga abdullahi bin zubair ya yi harama ta umara daga tan'im tan'im shine wuri mai kusa da wajen harami na gabar harami shigo harami wajen harami gabar shi zuciya yanzu masjid aisha ne na su mara'aitu ya sa haula da bai shawata salasa kuma shi ma na ga yana wannan gudu-gudu a kewaya uku ta kewayen ka'aba wannan abin da abdullahi bin zubairu yake yi a wannan wuri na gudu-gudu a kewaya ta farko guda uku وحدثني عن مالك عن نافي أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة زمنجي لابار عبد الله بن زبير شي قاين ديكي إن يهوتا umara daga tan'im ya dawo yana gudu-gudu kuma yanzu ga abdullahi bin umar shi kuma kana ya za harami maka in ya harami daga makka lam yatuf bil bayn tawafi na ka'aba wala bayn safa wal marwa bayn tawafi tsakanin safa da marwa hatta yarji'a min mina sai ya dawo daga mina kuma وكان لا يرمون إذا طاف حول البيت إذا حرم مكة إن يرم ونن حرمي daga cikin Makka bai yin gudu-gudu me ya bambancin magana biyu shi Abdullah bin Zubair ganin duk wanda ya hutu doko ya shigo ya harami daga wajen harami ya shigo Makka ya shigo harami kenan akwai sassaka ba ban fassa da shi bin umar ana magana in yi niyyar aikin haji daga cikin maka irin yadda dai alhaji suke yi ko da zai muka yi niyyar harami aikin haji an haji aka wani kwanaki aka huta za ta yi mina ana ta wasu kun niyyar kaje kun kama hanya kurin kuma kai kun niyyar kaje kun kama hanya kun ka huta sai zuwa mina kurin mina an je washe gari an kwana mina a ta arfa aka wuna arfa a dawo musulifa a kwana a zo mina a yi jiwa ko ta kwana zo tsawai fada ta shi ne kenan bin umar in yi wannan duk da daga cikin maka ya nuniya to in yi dawo tsawafi ifada makana kenan shi ta ya dawo daga mina kuma shi bai dawo daga mina bai gudu gudu na mai so ta kama imam malik kenan inda ake gudu gudu wanda ya zo daga wajen makka shi ne fikin imam malik kenan a cikin makankin harami ba magana gudu-gudu ko da makamara kaɗe ko da haji kaɗe kai ina ya cikin maka niyya gudu-gudu iyakan wa wanda ya huto da wanda ya shigo maka daga wajen harami nan an masala ce ta akwai wata fahimta ta daga wajen wasu an samu yana ga cikin sahabbai abdullabin abbas ne duk jamhurin sahabbai haka suke tawafi na ka'aba ko daga ina ka zo kodin za ka yi shi za ka yi gudu-gudu inda daga wajen ne amma ɗan a cikin gida ne ka yi niyan maka-maka gudu-gudu mai hujja mai ka dalilin haka masala ce ta zo ta annan sallallahu alaihi wasallam kowa ya san ya yi gudu-gudu kewaya uku kowa san haka ba mai gadama kuma ya yi tafiya a sauran shi fa'intar abdullabin abbas wanda shi ya saba yadda a sabai gaba ɗaya kaf aka saki shi bin abbas ya inkarin haka ya ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ai dalilin dan shi iya magana ma iya inkari na ya za a yi ma ya kace ya za a yi tsawafi ya za a yi gudu-gudu saboda wannan ce wani mai tambaya ce saboda sunna ma ce ya yi sunna kuma sai kuskure dai dai kuskure ne annabi yayi amma cewa sunna ce ba haka ba shi bin abbas amma sahabbai jamhurin su sun saba mishi dan shi za mu ce da mu yaro na kansu iya karimi aka abin wannan wanda aka abin da su kuma sun tabbatar da haka sun dukkan sabbai haka haka suke me asalin al'amarin kan lokacin da manzala aka mai magana zawwa umara karamuwa ko ai asalin abin da abin taso manzala da suka zo ya ce don ƙwarisha suna gihi suna kallon su aka sana aka zahu biya a sirkiya na manzala ya yi aiki umara ko suka ce ya je koma ya dai faɗi ya dawo ya sake umara ko to wannan dawo da ya ce ƙurashawa suna gihi suna kallon su ya ce don kansu kama a gaji muke su samu mana zamba ko su ga kamar da ci da a musu ba dama ya ce shi sa'a na ka ya buɗe nan a buɗe ka faɗa ta gana a ciki a tarafin shi a tarafin buɗe na a yi a tarafin farko ai ba an dawo daga daga daga arafa an kullu sai nan ba buɗe ba saboda nan jayi ce ne a tsawafin farko ne in ka zo makka umara take buɗe ka haɗa kanan to asalin abin ne annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan buɗe nan a yi gudu gudu ƙwararriya suna ke suna kallon su don su gaba dama a ƙoshin suke kuma da ƙarfin su ba su gaji ba asalin abin haka ta su to wannan abin to sai suka ɗauka tun da wani abin zai huce ba ƙwararriya yanzu misa za a yi shi ce bai tabi lafi da abbas amma da bai suka annabi haka sun kuma annabi ba wani ba haka suke yi bayan ai daga baya ya zo aikin haiji bayan watankin gudugudun aka yi a yata ce a yanzu haji wannan umar ta kai a yanzu haji an yi gudugudun kenan da wannan da bai ba a tabi da yi haka a takaice wannan sunna ce asalin al'amarin haka ya taso an bude kafada an yi gudugudu a tayyar warko don annabi ya bayanta don su gabaci don su gabaci da ƙarhinmu kuma babban da yunwa shi ne aka bude na aka yawuwa abin ya zama sunna asalin shari'an ta abin kenan ya zama sunna kenan haka aka ci gaba da yi bayan shi haka shi da ya yi a hajji shi da yi kuma sauran sahabbai to wani shi ake ta kenan a yanzu mutum ka ga mutum in ba umara ka zo maka ba ya saba ma sunna a ganka ka yi harami ka bude bangaren ka hada ka abu ne ba a yi ko ka dawo daga mina an ga mutum an ga mutum an san akwai matsala na ta ne mantuwa ta sa ni na mun mutu daga wani tsafi fata sai ne irin wannan abin na kila ina tsafi wani bige na ka faɗa zai bige na wani yin tuna da yin cikin rikin cikin zai bige na maka haɗa kurin na sa abin da ke ni kenan kamar ya tuna mun ne zai bugo na ka faɗa bugo na ka faɗa zai bige ni kurin da tuna kenan na buɗe ni ne a takaice ba a buɗewa ana buɗewa ne lokacin da ku zo makka farkon zago kun shigo makka da niyan umara a nan ake buɗe kafaɗa a nan kuma sai ya ƙare amma gudu-gudu ne ake yi su uku amma ɗawafi na ɗaki misali na kina nafila da ɗaki na nafila na ɗawafi a ku tsafin nafila da ake ko wanda kana maka maka ta yi ka je tsafi ko ka zo ka nafila ka haka maka zana cikin ka'aba sai ka zo ka tsafin gaba ka zamana shi ne kamar nafila ce to a shi ba a wannan ko ka tsawafi da ake an dawo daga mina shi ma ba a gudu-gudu ba a gudu-gudu ba a bude kawada tsangar hagu duk wannan ana gudu-gudu a bude kawada a tawafin harko zauwa shigowa ka'ab da an zo umara wannan shi ne abin da ya kamata ke nan mulki na ɓangaren illa tawafi in wani nafila ana ce a cikin aikin haishi wanda yake garin maka tawafi iya cikin ana iya nafilon tawafi a yi kewaya bakwai kai nafila wannan akwai shi duk da a yanzu wanda abin kanar da rurar zamani mutane sun yawa wani ta wannan hudu ne ba abu wannan buɗe ya duka ce gudu gudu ne ya uku ta warko amma buɗe ya duka ike ya ƙare ɓangaren hagu ake ake riyewa a buɗe dama ɓangaren hagu ake riyewa a buɗe ɓangaren dama na ke ɗaura shi ya buɗe nan ba akwai masu kamar cewa kamar wannan ki ana buɗe ya ne a kewa uku a kudin gai ka ƙari gudu gudu ne ake yi a kewa uku amma buɗe na haka ƙari haka ƙari haka suka yi kenan muna magana na fila ta tsawafi na fila na kai amma sai yanzu ganin tunkoso da sauka mutane ba a san yawan tsawafi iya kawo cikas da matsala a aikin hajji gaskiya sai kullum wurin ana tunkoso ana kokowa lai ka bar ma wani zo zo zo zuma da adin wani ya ce ɗaya na ma sai dubu uku wani mace ya bakwai bakwai sau bakwai kurin bai da bai da ka bara mutane sauƙi an wanka cikin sauƙi amma yanzu na tsarin suka yi ba sun sauya ba ana kontrolan wanda suka yi musu komawa to sai yanzu dai nan hadis abdullahi bin umar karshe ya karantar da mu cewa tawafi an an dawo daga arfa ko daga mina a nan ba a gudu gudu kurin magana kuma ba a buɗe ka faɗa sai al'istisalam fi tawaf maganar shawa ko sumbanta hajjar al'aswal ka shawa da hannunka ka shafa mai hujja kan shi zai nuwa ta gaba da mara ta inganta zuwa ga abdullahi bin umar sai yin hadisi حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استسلم الركن الأسود قبل أن يخرج wannan ruwaya duk da nan malik ya kawo ta hadisin iya da inkita amma hadisin iya da hanya daban hadisin ya zo mosul a wani wuri kuma ya tabbata ta imam muslim ya kawo ruwaya magriba imam akwai malik ta yi ko annabi balagahu kaga shi malik ba sai bane ba ba tari bane amma ya ce labari ya zo a kada malaman hadisi sai akwai inkita akwai wanda aka cire su wane ne ya samu matsala to amma dai tabbas amma duk yin magana hadisin hatta muslim ya kawo shi amma ta hanya daban ba wannan ba amma kenan da kun yi inganta alakul hal abin da yake labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza qada tawafu bil bait in ya kare tawafin shi na Ka'aba guda bakwai kenan war raka'a raka'atayn yayi wannan raka'a biyu da ake ta bayan tawafi wa arada an yakhruj ila safa wal marwa sai yake son zai kama hanyar safa da marwa kahin ya fara safa da marwa iya komawa hajar aswad istislama rukun aswad ya sake shahish kahin ya wuce fara tawafi nan menene hajar aswad shine farkon fara tawafi mun ake farawa an an kare kewaya bakwai ta tsawa an yi sallah raka'a biyu kayan ka ji safar harwa ana so ka sake komawa hajar aswad ka sake sumbanta zaka shafa shi in ya baiwa kai kabara ko Allahu akbar amma da ya ka sake yin kabbara ka sake komawa kai kabbara kamar zaka fara tsawafi to in zaka sa ayi sai ka koma wurin Hajjal Aswad ka sake kabbara kuma yake nisa safar Marwa magana kenan manzon sallallahu alaihi wasallam haka yake ka hanya kama hanya zuwa safar Marwa sai ya sake shahwa ta Hajjal Aswad kuma na hadisi muslim kashi ya tabbata sai ya ce wa haddathani an Malik an Hisham bin Urwa an Abi annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف كيف صنعت يا أبا, يا أبا محمد في السلام ركن فقال عبد الرحمن استسلمت وتركت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفت أنا أبن دي يكي رواية أرث بن زبير كي شوى من ظن صلى الله عليه وسلم ya ce abdullahi bin auf kai fi sana'ata ya ba muhammad ya kake yi su silamu rukun wajen sun manta rukun ya kake yi sai abdullahi bin auf ya ce manzana sallama su salamtu wa tarakatu na shawa kuma wani lokaci na bari kiri yakan shawa yakan bari a ce ba nan magana in ya ga da dama ya sha ya ga ba dama ya huce ya ce a sabata kai daidai to amma ita ruwayar tana da rauni ba ta da inganci amma al'amarin haka yake aikaci don cewa akwai sahabbai sun yi wannan magana ta baɗin umar magana haɗarin matsawa mutane a cikin wajen wannan sabbanta in zai kai ga cutar da mutane bai dacewa bai dacewa da yawon balai abu nake a yanzu ka ji ƙato ya ihu ihu ya yi Allah me shi ma ya halittar da shi ƙarfi sai gwada ƙarfi shi shi ba ya jika to aka wasu kai shi ƙarfi sai ya kasa amma wurin wurin aje wurin aje kokon ma zai zama a kamar abin wani al'ada na da wani lokaci wani ya ce ya kushe wani ƙatu ne shi caki shi ya ji kwanon take na shan nunan na shan nunan ko na shan nunan caki na shan nunan wannan kurin ƙatu ne ya ji ƙarfi ta shi abu ne abu da yawa duk ƙarfinka abu ba kai ba mutum ɗaya bane ba ranar da ya je kutsa sai gashi gashi ko yaji ko yaji gashi a wajen ko a yi tattalin ko yaji ya sha wuya kuma ya kiɗa Allah kuna kiɗa kowa sun mutu wallahi sun mutu Allah ya ra yau mutum masu mutum masu abin kotan sai wani abin kuka to an maɗa ka huta ma ta zama aiki ko ina gaba da baya babu nan washi Allah sai mutu an sha mutu a wurin mutu Allah ya ra mutu ya mutu yau yake jima ka hanka wato aiki ne wuta ma ce ka ce da to wuta da mata wuta kowa da kai ce ke kowa a gama a cikin ɗin waki ba a kula kai dan ka jima cikin dole kenan ba kwanan da ka mutu da mutuwa ake hatta hatta cikin rauta don da mutuwa ake suka ma rauta mutum ko shi ya shiga rauta ko ya shiga rauta ko wace da ka shiga babu shiga cikin haji da kai sallah a rauda da kai a wajen rauda inda a cikin mazan madina ne duk da ɗaya ne ita ma rauda haka take tunkoso kanta ka ta koyi akwai na da kowa san inda garin jama'a ta mutu a wurin lokacin tana jira ta ta riga ta shiga ko ta kawo ga wata ko ta biyu su sai ta riga ta shiga ta shiga to shiga ake sai a tunkusa ba ga ruwa baya ba wani mai hankalin kashe ce hudo ka kowa ta kai shike kowa a tsaye ke kuma a tsaye a tsaye ne wurin ba damai ka zamana ma ko don ka gaji ko gana gaba da baya an batse ka Allah an sha mutuwa mutuwa lahira kada ya ce ne wace ya kashi karar bala hatta wajen wajen shawo nuna wace kwan Allah ba kan ka wuce maza Allah ka je wuce da ba dama ina ta wani malami a cikin malaman harami masu wasu dace a cikin harami kukan kujera ina ji wani zurfin tambaya wai shi hajji a wani dutsen aka shawa ya yake ce ka san cewar dutsen ido na ce ba taɓa shi ba ta bi taɓa ganin shi ba taɓa zuwa mai shawala sha bin taɓa zuwa ba na gan shi ya yake kuma malami da harami sha ban sha bai taɓa shiga ba ga dutsen hajji a sau da yake tunan ka gudun za ka wuce gudun ba za ka gaba ka kwana baka iyawa sha lau taɓa taɓa ganin shi ba balle ba taɓa gudun bai taɓa ganin shi ba ce ke yi ta zuwa bajen kokowa haishe kai ga yarin ciki kenan ba a ɗora maka ba inda dama ka sambanta ba lafi bane ba akwai fadala in babu dama kurin Allah aka ruhun ka wuce annaba haka yasa san dama lokaci yasa san dai sambance ta to shi dai kenan anan wannan magana amma ruwaya da makaranta ta karshe tana da rauni wa haddathani an malik an hisham bin urwa أن أباه كان إذا قام بالبيت يستسلم الأركان كلها وكان لا يدعو اليمانية إلا أن يغلب عليه وأنا أروى بابا هشام ينديك كان إذا قام بالبيت إن يزوي طواف الكعبة يستسلم الأركان كلها yana sumbanta dukkan ko ta hudu gaba daya wakan la ya da'ul yamaniya illa an yuqadu alai amma inda ya bada muhimmanci ba hadar aswad rukunin yamani wanda ga shi sai hadar aswad wannan in ba arin da ya shi ba din zai ya taba shi amma shi mutum kullum mu san aikin sa aikin manzo Allah manzo Allah yace hadisi marfu'i ko sahabi mawqufi ko maqtu tabi'i ce yace maqtu maƙato abinda tabi yahudi ko da inganta a shar'ance a usul fiqi na abu malamai ba hujja da hadisi maƙato eh a ce tafsiri bayanin wanda ke zama da su me ma'ana kaza amma a hujja da aikin tabi'i ba a yi ba kawo mun hujja da tabi'i ya kaza ya kaza ka ce wannan zai zama addini ba a yi sai inda wani madogara zuwa ga babban annabi sallallahu alaihi wasallam tabi ko da yayi amma baka yi madogara kan shi sanar da shi ba kuma kai baka ce ba hujja ai tabi kaza ya aiki kaza ne ba da kawo hujja eh an diba an akwai sanar abu to wannan kaga zai haka amma eh babu ruwa na sallallahu alaihi wasallam bai taba mun taba ba manzo Allah bai taba bacin wannan kurbiyin da yake taba ko kullum mani ko Allah sadako shikin shi yasa akwai ruwaya mun kanta ta nan nan mana wannan ka ta imam zarqani kisal abdullahi bin abbas da muawiya muawiya shugaba ne aminu mumini ne aminu mumini ne ma'auya bayan usman shi ne aminu mumini kuma tsaye ma'auya sun ma'auya sun sabai amma ga ma'auya ya zo tawafi wannan rukunin yadda wannan urwa ya yi sai ma'auya ya rinka shahawar rukunin gaba da wancan na ɓangaren na shamalitin ya yi shahawar su yanzu sun mai shahawa abdullahi bin abbas ya ce kuma auya wannan ma meye kuma wannan ya ce me na taba me na taba me su zakar me matsalar da na shahi suka hudu me matsalar da ta zaga maga da adam ne sabi zai yi kuskure ma'auya ya ce abin da fasa me na taba me cutar wani me abin me na na taba saboda hudun me matsalar ya ce a sunna manzan Allah shi ne abin koyon sunna shiru ita kai gaskiya yaro kai kuma ya kuma yi ragana ibi sai haka ne ba ya haka ba ji ba ka ko abin da aka ta to me da hinda mai wace ba yi a ba ta ba yi ba a yi kai kullum wani bida wuce su to annabi a nace ba maulidi a nace ba a yi ina kullum abin suka yi ma mutane su gane ba kullum gana magana da ɗan bid'a ya ce ma kaza wai to annabi ya ce ya ce ani annabi ta kai in ce ai ba a'a wannan shine matsalar taka shi addini ne a ƙarƙashin ruwaya guda kullum ya da rana da abin da ka maka eh annabi annabi bai ce ka ai ba yayi ya ce ai wa ake bi kayan da yi shikenan kawai da an zama wadana shi ma ka ce to to me matsalar ba matsala bace ba sunna ya kai shi aka ce akwai sunna tarkiya sunna ba ne aiki ba akwai abin da bari shi ba sunna ne akwai abin bari ne bai akai ba amma sunna ce ba ne aiki ba da kai ba wannan barin da kai zuka bana ajiyar wannan rukunin na karshe barin taba shi shine sunna ba taba shi ba taba shi shi taba sunna dan ba taba shi ba ka ji shi kin sunna akwai ce bari ma wannan bangaren sunna ne kaga ma aure ne amma sai mai bayan kare yaro ne kuma yaro ya tsaya manzo ce shi ne kanu da adam da kanu da su su tana sana shi ne ce yaro kan gaskiya sabata ta kare ne kuma ba shi goyon baya abin da yake haka ne ka kenan to idan ka nuna urwata to wannan sahabi ne mai aka ce a a sahabi ne abu amma yaro ya san sadan sunna naka ke ba kun bi kyale sai sahabi ne babban ne baban shi ne ya ce kyale shi ya ce a a duk da ce ba ne ba mai laifi ita ba da cewa sunna ta kamata abin ta haka na yaro a kenan addini abu ne mai sauƙin gaske kuran ka baka huta kura kuma ba wani don mafi na yayi a ce a ai ba ake mabaki ba sunna ake wa abin in yazo ake wa ba magana bace ta girma ko manya ne sun ce kaza to wannan kaga sanan hadisin ya inganta makato ne amma ya inganta sai taqbidu rukun al-aswad fi salam استسلام استلام استلام كما شاء وقر وجن كوك سنبانتا كوك أبو mai nan magana take a kan shi kadai kasan kana iya zauwa ka taba sumbanta kana iya sumbanta da bakinka duwanda ka samu inda dama ka sumbanta da baki shi ne a kan abu ka yi amburasan shi ka an sumbance shi an baiwa ya kasa hannu ka yi haka an baiwa ko sanda kan annabi ya sa sanda ya sa ya sumbanta amma idan baiwa ya kai Allah ka kai ka ishara ko Allah ko shi ke an kai ishara ba sumbanta haka duwan da ya samu dama shi za ka yi a zaka ce kasa baki ayin gama iyawa haƙoran kama sun mutu amma da za ka kuma su zaka kuma su kursu su shifin حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف abin da yake wannan ruwaya urwa yake ba labarin umar bin khattab ya yi wannan magana yana tawafi bilbet ya yi iya tawafi da ya zo bilbet da rukun aswad ya zo wajen rukun hasil aswad a nan ga wata kalma da umar wajen sumbantar hasil aswad ya ce inna ma an ta hajar umar ke wannan magana da dutse mai iya magana da mutane suke tare da shi nan menene mutane kasu ga wai wannan da aka sumbanta wani abu ne dutse gare shi kusa mai da abin a dutsen wani abu ne dutse daban gare shi kamar shi ake bauta mata shi yasa ake wani magana karantarwa ce yace inna ma anta hajar kai dutsi ne walaula anni ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala maqbaltuk kai dutsi ne in ba dan na ga ba manzon sallallahu alaihi wasallam ya sumbance ka da bin sumbance ka ba sun makabbalo kuma sumbance shi nan iya kore wani tasiri na dutsen da shi umar ma da ya shi matamar gaban hasu da wasu mana gaba daya daga da suna sun suna ci annabi yayi adi amma idan gama ba wata fa'ida ma mai fa'ida zai dutse ba dutse ba to amma sun da suna ci an yi kurin kai shine sun maqabbalahu daga baya umar ya sumbanci wani bayan wannan magana a tana karantarwa ce ga mutane su san da kasabai da abin dutse yake da wani abu ko zai maka wani abu an ka zambanta a sunna ce ba ruwanka ya ga mai dalili kaza kaza kaza gare shi qala malik sami'tu ba'da ahli al-ilm yastahibu idha rafa'a alladhi yatu bil bayt yadahu an rukun al-imani an yad'a ala fi malik yace naji daga cikin malamai da malaman su suna so kiran mustahabbi ne idza rafa'a alladhi yatu bil bayt yadahu an rukun al-imani an yada'a ala fi in ya rotar tawafi in ya dora hannun shi akan rukunin imani ya dora wannan hannun akan bakin shi amma wannan magana da yawa suna inkarin ta ganin babu ta sunna tabbatatta kan magana wasu na ana iya yi amma rukunin da ma'anar sai zama fitar rukunin imani magana yana shahi yana shaho shi amma idan aka yi cunkoso bai shawa bai ishara ko ishara bai kun wuce yake inda ya tabbata sumbanta ko da sa bakinka ko hannu ka sha ko sanda ka sumbanta hadal asuri mana wasu malumai sun ga ana yi Allah amma gaskiya babu sunna tabbatatta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ta kawo hakacin gaskiya sai eh me raka'atar tawaf raka'atar tawaf raka'a biyu da ake yi an an kare tawafi na ka'aba حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين فربما صلى عند المقام أو عند غيره بيان مركو حديث المقطوع نا تشوى عروة بن زبير كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما بي جمع نعم كمان بكوي بيد أكي ما أتوافي كي بكوي تي أكا كان يهي بكوي كما أساكي وتبكوي كو تو إنزي بكوي بيو bai hada su tare ya raka abu a lakin na'u yusalli ba da kullu subu'in raka'atayn bayan bakwai sai ya raka'a biyu ta kwanye saura magana kenan ba a gamawa da yawa a yi ta raka'a biyu akai kowace bakwai da raka'a ta biyu magana ke yace farubama sallah inda maqam am inda qaidi wani lokaci yakan yi sallar shi a wajen maqam Ibrahim wani wata kai yi a wani ba nan ba da ai wannan ta kasance mai magana barar musalla wani abu ne wanda inda dama ne wani a yanzu iya da wahala ya ka iya hana kama ta kai abu wani mutum dubu nawa ko ce ana kada iya da wahala shi da inda dama ka yi ba dama da inda kai a cikin kama raka abi ta yi kowar magana kenan wasu ilmanikun an tawaf in kana a haffa ala rajul an yi taɗawa به فيقرن بين أسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك الأسبوع قال لا ينبغي ذلك نعم أنواع إمام مالك تنبيع cewa yin tawafi in kana a hafa a rajul in ya hima sauki a yi tsawafa fa yi ƙururin bai su ba'ayin misali ka yi misali na ƙarfi misali su uku bakwai bakwai su uku ina baka baka su biyu ko sama da haka in na ƙare tun da na san ko da ai baya bayani ya gabata bai gama bakwai biyu ya raka abi ko ce iya mata raka ta biyu to tambaya da aka yi imam malik rahimahullah anan an mai tambaya shin mutum in zai mai sauki yana iya bakwai bakwai kin ya bakwai bakwai bakwai su biyu su uku kuma ya zo tun da kowace bakwai raka abi misali raka shi da jago sai na bakwai bakwai su uku raka da ba shida ba in zo in yi raka shida a jere tun da bibi ta ko ta rita haka ana iya haka malaka ce la yan bage zalika bai kamata ba bai kamata ba ka raba ko ka gama na filolin gaba daya bayan ka yake wayan ka dewa yace wa inna masunnatu an yutbi'a kullu sub'in rak'atayn abin da yake sunna ko ta waya bakwai ka biyo bayanta da raka'a ka biyu ta tawafi magana kenan ta babin da na raka ta tawafa raka a biyu ta tawafi wannan kaga sa bai ce bai ce ba raka'ata ne raka'ata ta wani abu ne na nawo in za yi idafakin musanna ana goge wannan nunukin da bai ce sai mu gama sai raka'ata na fajar ba sai raka'ata na fajar daga su ba su jin da ɗan larabci su ce maka ga san akwai matsala daga an ce ba ta ya ce raka'ata fajar ba ita raka'ata fajar ba yi ka'ida dan dole nunukin ka sai ka ture shi idan ta raka'ata fajar ko raka'ata fajar ko raka'ata na saba ce idan da yake don kaka ce ba ga nuna kinu ba iya min raka abin da tawafi yanzu kan imam malik ya ga maka ba a gama tawafi da yawa a yi misali bako bako so biyu ko so uku a ce a yi nafilin daga ba a jera su abin da yake sunna ce imam malik kowace bakwai a mata raka a ta biyu kana malik sirrajul ya dukulu fi tawaf fa yasuhu hatta ya tufa samaniya a tisa'atan a tawafi قال يقطع إذا علم أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعا لا أبدا الإمام مالك يتشوى كان الرجل يدخل في الطواف متل زي شقو طوافي هذا فيسو سيمنتوا ميمكن بقي سيسألك ya ƙara hatta ya tufa samaniya ta au tis'a har yayi takwas ko tara maimakon ka yi bakwai sai da ka takwas ko tara ka tuna a yini shi takwas ce ba zanai ko tara ce dai to abin da yake kanka malaka ce ya kata daga dinoshin da ka tuna ka ƙara a takwas kake tara kake ko maganin ka tuna ka yi shi na ƙara da yawa kai tsaye ka yanki ثم يصلي ركعتين هيك كاو صلى ركعه بيو yanzu kenan kare kuma shi ba mai ba ko kabin babu kawal babu a da shi kullu shikenan kuskure ne akai kuran sai malik ke cewa wala ya'tad bil ladhi kana zad wala yanbaghi lahu an yabni ala tis'a hatta yusalli sub'ana jami'an yace kaka ce a tunda bakwai ne ni zai tarantana to yanzu kuran sallar ka abin to a yanzu na biyu an karo bak biyar magana da ke baka nan ba ka ce baka wannan biyun da ƙara ka zo daga baya ka ce ka yi ƙari a kansu ka yi zaman cikin wannan biyun da ka ƙara an kawo tsawashi zu biyar yan gama na bakwai ita baka haka kai haka eh ko da ka ƙara wani ƙarin wani ƙarin bai cikin lissafi kuran wala ya tarbi lazi zakar zada baka lissafi wani ƙarin da kai bai cikin lissafi wala yan bagi lewa an yi bani a tasa baka ce ba a tun na tare yanzu an gina in ƙara tun da na ƙara biyu na ƙara kenan ko ƙara ba haka ka ce ta sali su wa'ai kai kewaya bakwai biyu kenan jami'an tare ita li an na sunna ta fi tawaf an yi tafi a kullu su buɗe da ka'atai malaka ce abin da yake sunna ana so dukkan tawafi bakwai a biyo baya da raka'a biyu shine sunna qala malik wa man shakka fi tawafihi بعد ما يركع ركعتي طواف فليعد فليتمم طوافه على اليقين ثم ليعد ركعتين لأنه لا صلاة للطواف إلا بعد كمال السبع دينين وانا في ابن مالك إمام مالك يتي ومن شك في طواف وانا إيها تكين طوافي هيسا مشكا ليس مشكل بعد ما يركع ركعتين نازل نطوافي بكل ya zo ya raka a biyu ita ka ashe ni shida ce ba ne ashe tsafin shida ne ko biyar ne nai bayan ya kada kashi biyu da to irin wannan shakka fali'ud ya ka tashi sai ka bar wannan raka a biyu sai ka koma furtan mimin tsawafa ka cika sauran da ya rage maka alal yaqini ka sami yaqini yanzu dai na taka na raka a biyu ne mutum an yaba bi annan daga alama kun biyar ce sai alherin jaye ne za mu shakka kurin biyar ce ne ko shidda sai in tashi in ci ko sauran in na ci ko sauran in ya so sai ya ce su muli'id raka'atayin sai ya kawo raka'a biyu daga baya baka ce sannan na raka'a biyu ko shikenan ko a don hika sake ta ce li annahu la salatu tawaf illa ba'da kulli salatu la salatu tawaf illa ba'da kamar usbu'in domin ba abu sallah ga tawafi a biyar ko shidda sai an cika bakwai ne ake sallar ke sallar da kai ta batta kan tsari batta kan sunna dan kai sallar ka raka'a ka biyu a raka'a a tafi na biyar ne kin shi zai ce idan ka samu shakka ka ciko sai bayan an ka ciko sauran sai ka sake sallah raka'a biyu dan sallar ka raka'a biyu ta farko da kai ba ta cikin lissafi wannan kenan sai kuma wata fi'in yace imam malik ke cewa wa man asabahu shay'un yanqudu du'ahu wanda iya cikin tawafi sai wani abu ya gitto wanda yake warware alwallai shi hudu fil bait kuma iya cikin tawafi na Ka'aba aw yas'a baina Safa wal Marwa aw baina zalik iya sa'ayi tsakanin Safa da Marwa ko tsakanin Safa da Marwa da tawafin shi ya arwa taurore to fa innan wannan bawan Allah man asabahu zalik wanda wannan warware Allah ta sama a bayan tawafi ko cikin sa'ayi وقد طاف بعد طواف كل او كله كان طواف ركعه كان طواف بيو كو اوكو كو دكا قاري اما ولا مي ركعه ركعه طواف كان طواف كيوي بكوي اما بك صلى ركعه ابي با هي توروري فانه يتودع ويستأنف الطواف والركعتين يا ان كما ruwa kenan ba ba kenan ba abin kai shi eh ka koma sabo ko ka kare bakwai kamar ka sallah ne ka zai tayya da ka tusa akwai sallah an ce a gida da a gida kaga ta kowa sabuwa shi wa kenan anan baka da kace kenan ko da kaga tsawafin kewaya bakwai kayan sallah raka'a biyu ta warware to an kowa ruwa ai Allah sabuwa a saka sabon tsawafi baka da kenan eh yace fa da yatawaddau wa yasta'nif ya alwala sabuwa ya sake sabon aiki kina yasa wasa tawaf wa rak'atayn ka sake tawafi kuma raka'a biyu ta kai ta wannan tawafi kenan ita wa amma sa'ayu bayna safa wal marwa fa innahu la yaqta'u dhalika alayhi ma sabu min bitaka da wudu shi sa'ayi ko kana ciki ko tsakiya sai tarore shi bai da cikin sharadin shi arwalla ka kana sa'ayi dan tawarware bai bata maka sa'ayinka eh shine yace la yaqta'u dhalika ma alayhi ma sabu min bitaka da wuduhi da tarore bai bata maka baya ولا يدخل السعي الا بوضوء اما با هروان هي طوافي هي دار والله اما ان تورو ne bai bata masa ayinka ina ga na ka bata masa kenan shi tawafi ne in tawarware ko an kare raka'a tawafin bakwai ba a yi sallah ba tawarware an koma baya ko kai bi ko ku ta koma baya in dai ba sallah ka abiya kare ba kurin kana baya amma shi sa'ayi ba harawa he da arwalla amma idan tawarware bai bata masa ayinka Allah kai mu darasin motsa na bayan idi bayan sallah ta idin azumi insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته